أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم
هل في الإنسان شيء مشتهى لم يكن شيئا مذكورا نعم wannan suratul insani kenan wadda makiya ce a bisa wani kaulin daga cikin su malamai na ƙurwa'u wanda kuma faɗin jamhur shine cewa madaniya ce tana da ayoyi 31 ta fara da bismillahir rahmanir rahim halata ala al-insani yin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura haqiqa wani lokaci wanda yake mai tsayi daga cikin zamani ya zo wa mutum lam ya kunshe an mazkura wanda a cikin wannan lokacin bai zamo wani abu wanda yake mazkuran abin tunawa ba yawa ma'ana a fafaɗin wasu malaman tafsiri cewa shi insani ɗin a nan annaba adama ake nufi ma'ana wani lokaci wanda ya kasance na cikin halin kasancewarsa yungu shekarun da yi yana shekarun da yana cikin halin kasancewarsa yana yunku kafin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rakkaba jikinsa ko fa a'a a wani kaulin na wasu malaman cewa ana ana ana nufin a'a shi kawai jinsin mutum ake nufi da shi sai ya zama hinin minar dahari sai ya zama lokacin wato zamanin da shi yake ciki shi dan adam kaga a wannan lokacin wato a wannan lokacin shi dan adam wato halitta ne wanda ga baki ɗaya ba abin tunawa ba shi kansa bai san kansa ba na'am gaje hakika mu mun halicci mutum min nutfatin amshad daga dugu na ruwan mani wanda yake mai cuɗanyi tsakanin ruwan namiji da ruwan mace yawa wannan nufa wadda ta zama ta haɗu wadda take mai a cuɗanyi da ruwan namiji da ruwan mace ita ce mutum kamar da ya tabbata a cikin hadisi a cikin hadisi a cikin sahihi kaga abdullahi bin salam ko in ce yahudu da suke tambaye shugaba sallallahu alaihi wasallama akan shi halittar dan adam kaga yake cewa iza ala maqur rajuli ma al mar'ati naza'a wa iza alat wa iza ala maqul mar'ati ma ar rajuli naza'at yawa idan ruwan namiji ya zama wato ya ɗaukaka kan ruwan mace to yaro sai da ya kama da dan bangaren da babansa ko bangaren mahaifinsa idan kuma ruwan mace ya zama shi ne ya ɗaukaka kan ruwan namiji to sai ga yaro ya kama da babarsa ko kuma dangin babarsa to shi ne amshajin ruwa wanda yake abun cuɗanye tsakanin ruwan namiji da mace to daga nan aka halci shi mutum naftalihi in ji ubangiji ma'ana domin mu jarraba shi ko ko muna nufin mu jarraba shi faja allahu don haka saboda sababin haka ne nufin mu jarraba shi sai muka sanya shi sami'an muka sanya shi mai wato mai sami'an basiran mai ji ne kuma mai gani ne ma'ana muka sanya masa hankali wanda zai dinga jin abubuwan da aka dora masa yawwa ko zai dinga ji zai dinga gani ga hankali wanda zai hakanta irin takalifin da ubangiji ya dora masa na'am
إنا علينا مستجيب إما شاكرا وإما كفورا hakika shi mutum inna hadainahu sabila mun bayyana masa wato tafarki na shari'a yawwa ta hanyar aiko ma'aika in ma shakiran ko dai ya zamo mai godewa ne ga ni'imar ubangiji don haka sai ya haɗa cikin wannan tafarkin ta kai shiga hanyar imani ko kuma ya zamo ko kuma ya zamo shaƙi fajiri sai ya zamo ya butulce da ni'imar ubangiji don haka wannan sai ya kai shi zuwa ga kafirci inna a'tadna lil kafirin salasila muje إنا أعتدنا للمؤمنين سلاسلا وأغلالا وسعيرا hakika mu mun tanadawa kafarai salasila wato sarƙuna na wuta wanda za a ja su da ita zuwa wuta wa a galala ga kuma hukumai wanda za a haɗe da ƙafafuwansu da hannayensu za a ɗaure shi a haɗe shi da wuyansu wasa ira ga kuma wuta wadda take mai ƙonawa
إن الأبرار يشربون من تحت كان مزاجها كافورا annal abarara hakika su wanda suke masu biyayya da ubangiji ya shirabu na min kafin suna sha wato daga gidauniya shine gidauniya wadda take ta giya irin giyar aljanna kana mizaju ha kafura wanda ya zamo abin da aka cuɗanya wannan gidauniyar gina da giyar da shi shine kafur wato wani irin abin sha ne na aljanna na'am
الذي يشرب بها إذا الله يبدلونها تبديلا
ya ce shi wannan kafurin wanda da shi ne aka cuɗanya wa- a- a- aka cuɗanya wannan ka'asu ɗin da shi wato yana ƙulƙulowa ne daga wata idaniya ta aljanna ya shiro biha ibadallahi wanda bayan Allah su ne masoya Allah suke sha daga wannan ƙoramar yi fajjiru na hata bijira wanda suna jan ita wannan ƙoramar tabjiran ja ma'ana duk inda suka tafi a cikin mazauninsu a gi- a cikin aljanna wannan ƙoramar tana tare da su yawwa kaga kamar da ya tabbata a cikin hadisin bukhari cewa inna fil jannati a cikin inda fil jannati ah, mi'ata manzilatin akwai daraja daraja dari a cikin aljanna tsakanin kowace daraja ta farko zuwa mai binta kamar tafiya shekara ɗari ne to dan aljanna idan yana hawa na hamsin ko hawa na ɗarin ma to wannan ƙoramar haka za a keta mai ta tafi haccan duk inda yake yufajjiru na haka jira kenan na'am
يوفون بالنفل ويخافون يوما كان شره مستطيرا yanzu kama a nan kuma za a yi bayanin kamar wani irin aiki ne suka yi har suka cancanci suka cancanci wannan ni'ima da ubangiji ya musu shine Allah ya ce yufuna bin nazari abinda suke shine suna cika bakance shine alkawari fi ta'atin lahi a cikin da'ar Allah irin alkawarin da su- da yake tsakaninsu da ubangiji alkawarin da suka ɗaukar wa Allah tun a alamin zarri da suka fito sun cika wannan alkawarin na bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da shi- da shari'a ta dora musu haka nan kuma suna cika alkawari wanda yake tsakaninsu da mutane shine take cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku wanda kuka yi imani ku cika irin alƙawurukan da da kuke kullawa tsakaninku da ubangiji ko ku tsakaninku da mutane shine kaga wannan tabari yake cewa shi annazaru abinda ake cewa annazaru shine duk abin da mutum ya dora wa kansa ya mai da shi wajibi a kansa na wani aiki shi ake cewa nazaru ko abu ba wajibi ba ne in ka ce yanzu na ɗauki wannan abin ya zama dole a kaina abin nan ya zama wajibi a kaina irin azumin nan wanda ya tabbata a cikin sahihi da abdullahi bin Am- amr bin al-as wanda ya ma- ya karɓa gurin manzon Allah ya zama kullun azumi yake kaga saboda yayi bakancansa sai ya zamo da gaba da ya tsufa ma in yau yayi gobe sai da yar yake har yake cewa inna ma dai na kafur husa gurin manzon Allah gurin azumin nan saboda ya dauka yi nazaru yayi alƙawari akan sa to kamar ɗariƙa kenan kaga ita ma ɗariƙa na zaro ce yan ɗariƙa da muke ɗariƙar tijaniya mun yi alƙawarin za mu dinga istighfari salatin annaba hailala a safiya da man da yammaci mun yi alƙawarin za mu dinga karanta wazifa kullum mun yi alƙawari za mu dinga zikirin juma'a kullum kaga ba dole bane amma tun da muka ɗau alƙawari yanzu ya zama dole a kanmu yawwa tun da har mun ɗauka ya zama dole a kanmu to wannan yana daga cikin babi na nazaru shine Allah yake cewa yufuna bin nazari suna cika bakance waya khafuna yawman kana sharruhu mustaqira sannan kuma suna shayun wani yini wanda tsanance tsanancensa wato mustaqiran mai watsuwa ne ma'ana mai miƙuwa ne na'am
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا wa yudimuna ta'ama sannan suna ciyar da abinci ala hubbihi bisa suna sansa suna sha'awarsa amma sai su dauka sai su sai su dauka sai su bayar da shi an ci ita wannan yudimuna wannan ta sauka ne akan sayyidina ali dan abu dalib an ce wata rana ya je ya yi aiki ya shahar da wani dabino sai ya samu aka- aka ba shi sha'ir da yawayi gari yawayi gari yawayi gari ya raba shirin din nan kwaya uku aka nika sun zo za su ci abinci sai gani muskini nan ya zo ya ce a bashi saboda Allah sai ya ɗauka sai ya bashi ya kuma ɗauko ɗayan an haɗa za a ci sai ga yatimi nan mara ya zo ya ce a taimaka masa sai ya ɗauka ya bashi ya haɗa na uku shi kuma sai ga asiri na ribatacce ya zo ya ce shi ma a bashi sai ya ɗauka ga baki ɗaya bayar shine Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci bisa suna son sa suna ciyar da shi ga wanda yake mabukaci da maraya da kuma ribatacce na'am إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا zahir da muna ciyar da ku ne wajen layi saboda zatin Allah don neman sakamakon ubangiji wannan ubangiji yana faɗa ne irin abin da yake tare da su wala nuridu minkum jaza'an wala shakura ba ma nufin wata sakayya bisa abin da muka yi muku wala shakura ko ku godiya daga gurin ku muna yi ne dan Allah haka ake son daman kyauta idan kai ba ruwanka da mutum ya ma godiya ba ruwanka da mutum da ba da dinga cewa to wani bai zo yayi godiya ba ai ya dace zai godiya a'a idan ka yi kawai la nuridu minkum da za an wala shakura ka yi don Allah baka neman a baka iwarin wannan abin irin biki na mata ta kai dubu ɗaya jira take ita ma in nata ya zo ta kawo mata dubu biyu a'a kawai ka bayar don Allah kenan yawwa wala shakura sannan kuma ba a buƙatar wata godiya ga abin da suka yi na'am
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira haƙiƙa mu muna shayin daga ubangijinmu muna shayin wani yini abusan wanda a cikin wannan yini wasu fuskoki suke murtukewa qamtarira wanda yake kuma mai tsanani na'am
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وقاهم الله شر ذلك ذلك اليوم sai ubangi tabaraka wataala ya tsare da su da munin na wannan yini wa- wato tsananta tsananci na wannan yini wala qahum ubangiji nabaratan ubangiji kuma ya ba su haske a cikin fuskar su wa sururan da kuma sururi shine farin ciki a cikin zuciyarsu
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا kuma ubangiji tabaraka wata'ala ya saka ya musu da aljanna wadda za su shige ta bi ma sababu saboda sababin haƙurin da suka yi gabarin yin um, sabo da kuma haƙurin su akan ɓara Allah wa harira da kuma alhariri wanda za za su ɗaura shi za a sanya musu
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا muttaki'ina halin kasance wasu suna kishin gitse fiha a cikin aljanna alal ara'iki akan gadaje na alfarma la yarawna fiha shamsun wala zamharira ba sa ganin wani zafi a cikin ta ko ko sanyi babu zafi babu sanyi wato yanayi ne wanda yake bi majigici zafi ba zai dame su ba kuma sanyi ba zai dame su ba na'am ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا zulaluha wato bishiyoyinta na ita aljannar daniyatan alaihi wato mai muksantiya ce a kansu inuwoyi na bishiyoyin nata wa zullilar kutufaha haka nan ƴaƴan itatiyanta an kusantar da su kusantarwa saboda haka mutum yana kwance ma zai iya tsinkarta na'am ويطاف عليهم بآلهة من قصة وأكواب كانت قواريرا ويضاف عليهم ana yin kewayo a gare su fiha a cikinta da aniyatin da ƙwarya min fiddatin na azurfa wa akwabin da kuma kofuna kanat qawarida wadda ta kasance na qarau ne
قوارير من فضة قدرها تقديرا qawarira wato qarau ne min fiddatin na azurfa qaddaruha wanda su masu yin hidimar gare su wato qaddaruwa sun auna ta takadiran aunawa abinda za a kawo musu ba zai musu yawa ba ba zai musu kaɗan ba wato daidai abinda suke bukata ba a kawo musu ba zai musu yawa ba ko ba zai musu kaɗai ba an auna shi na
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها جميلا wai fiha ka'asan ana shayar da su ka'asan wato gidauniya ta gi- ta giya ta giyar aljanna fiha a cikinta kana mizajuha zanjabila zanjabila wanda an an cuɗanya ta da zanjabila zanjabil na'am wato shi ma zanjabilu wato wata wasu malaman tafsiri sun ce wata idaniya ce a cikin aljanna na'am عينا فيها تسمى سلسبيلا ya ce ainihin wato suna sha daga wata idaniya a cikin aljanna ita kuma da ake kiranta salsabil
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا
wa ya tsufa alaihim wuldanu yara na aljanna mukhalladuna wanda suke ababen tabbatarwa a cikin wato shakali guda ɗaya shine wanda ba sa tsufa ba- wanda ba sa tsufa to ya tsufa alaihim suna kewayo a kansu domin hi- hidima gare su idza ra'aytahum hasibtahum idan ka gansu su masu yi musu hidiman nan kana zaton su lu'ulu'i ne wato diamond ne mansuran wanda yake abin daidaitawa wanda ba a cikin kwaskansa yake ba don ce idan aka fito da shi aka wawware shi ya fi ɗaukan ido ma akan in yana haɗa a cikin kwaskansa to za ka zace su kamar wannan diamond ɗin ne wanda aka fito da shi daga cikin kwaskansa aka daidaita shi
وإذا رأيت ثم رأيت samma وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ya je wa idara aita samma idan kaga wato abin da yake a wancanin kai abin da yake cikin aljanna irin abin da yake cikin aljanna na irin ni'imomi da mazahiru na kyau da Allah ya tanada a cikin aljanna ra'aita na'ima to za ka ga wata irin ni'ima wadda ba za a iya siffanta ta ba wa mulkan sannan kuma ga wani irin mulki za ka gani kabiran wanda yake mai girma yawa a cikin aljanna wato abinda allah mulki ne wani irin mai girma sun ce daga cikin irin mulkin da za ka gani a cikin aljanna an ce daga ciki akwai irin kamar su yan aljanna za ga mala'iku ne za su dinga gaishe su duk inda suke suna salam salam suna gaishe su ƙarshen mulki kuma ga kuma lokacin kuma ga gaisuwa da za su dinga samu daga ubangiji su yan aljanna to akwai mulkin da ya kai wannan Ai, ba mulkin da ya kai wannan ololuwa kuma ga kuma za a- ana tare da annabi ƙarshen mulki kenan da Allah ya baka ga ka da annabi duk sun daga dama ko za ka a ce kuna gida ɗaya da manzon Allah shi sa mala aljanna anan daɗi ya ci yawwa kowa nan wajen ba abin da yake muradi irin a ce ga shiga annabi kowa nan wajen kowa nan wajen muna kyauta zaton da za ku buɗe zuciyarsa a duniya a cikin zai iya ba da ransa akan ya sadu da annabi zai iya ba da komai nasu za mu iya ba da iyayenmu iya mu fansa ni gare ka ya rasulullah za mu iya bada iyayenmu maza iyayenmu mata abin da muke za mu iya bada kanmu in dai akan annabi ne ranmu ba komai bane za mu iya miƙawa to sai aka ce ya aljanna kuma ga ka ga annabi sai ka ko dan nan kaya aiki dan ka shiga wannan gida na rahama a ce ga ka ga annabi yawa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ya samu dace kuma yana faɗa cikin hadisi a'adatu li ibadi salihina ma la ainu ra'at na tara dawwa bayi na salaya abinda ido bai taba gani ba abinda kunne bai taba jin sa ba ni'ima abinda bai taba harkuwa ba a cikin zuciyar dan adam na'am mu je
وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا siyabu sundisun wato tufafi na alheri na alhariri shine a kansu hudurin wanda suke kwarra wa istabarak ga kuma alhariri wanda yake mai kaurin alhariri wanda yake mai kauri wa hullu a sawura min tibbatin kuma ga su an yi musu ado wato da wasu awarwaro min tibbatin na azurfa irin na aljanna can wani wajen yana cewa yuhal launa fiya min asawira min zahabin an yi musu ado daga awarwaro na dinari da lu'ulu'u nan kuma shine yake ya ce kuma an musu ado da awarwaro na azurfa shine malaman tafsiru suke cewa ma'ana wani lokacin suna yin ado da na dinari din wani lokacin kuma suna yin ado da dubbatin din wani lokacin kuma an yi musu ado da lu'ulu'u na'am wasa kahun rabbuhum sharaban tahura sannan ubangijin kuma zai shayar da su abin sha wanda yake mai tsarki wanda hannu ma bai taba taba shi ba irin ka so lemu irin wanda zaka ba wani bai taba bude shi ba to wannan su ubangiji ne zai shayar zai shayar da su irin wannan abin sha na alfarma mala na'am إن هذا كان لهم جزاء وكان سعيهم مشكورا hakika wannan ya kasance sakamako ne gare ku wa kana sa'ayukum mashkura kuma aikin ku ya zama abin yabawa
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا na'am فاسجد لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila haqiqa mu ya rasulullah mun sassaukan maka da alqur'ani tanzilan sassaukawa ma'ana an saukar da shi muna daman a karkashe a cikin shekaru 23 inda lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam aka yi shekara 40 alqur'ani ya dinga sauka ya fara da ikra ta kare kuma wata kuyoma haka aka dinga saukar da shi sassaukawa fasbir li hukumar rabbika don haka ya rasulallah ka yi haƙuri saboda hukuncin ubangijinka da ya ƙaddara da ya ƙaddara na irin cutarwar da su waɗannan musharkan maka suke yi gare ka ko kuma a da irin abin da ubangiji ya ɗora ma na wajen isar da aiki wala ta fi minhum asiman aw kafura kada ka bi daga cikin waɗannan kafaran wanda ya zamo asiman wanda ya zamo mai laifi ne auka kuran ko kuma wanda yake mai butulcewa mai butulci an ce wannan ta sauka ne akan shi utubatu da kuma shi wadidu shi utubatu bin utubatu bin rabi'a shine asiman din wanda ya zo ya samu shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa wai ga yata nan wannan a kiran da kake zuwa ga Allah muna so a bar shi ga yata nan zan aura ma na ma ya fa sadakin shi kuma walidu dan mugira yace zan ibu dukiya mai yawa zan baka amma abin da nake so wannan kiran da ake ana taba gumakansu ana cewa bauta wa Allah shi shi kadai muna so ka bar shi ga dukiya nan za mu bayar to shine Allah sai saukar da wannan ayar fasdud fasdud li hukm rabbika wala tuti minhum asiman aw kafura ka san duk abin da aka faɗa ga janibin shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah ne yake mai wa da annabi shi manzo Allah ba zai magana ba yawa kamar anan ka ce manzo Allah lauyansa shine Allah kana taba annabi to Allah ne zai yi magana shi ba zai ce komai ba amma fa Allah ba zai bari ba kuma ko yanzu kana rashin ladabi ga wannan hadaran mai girma Allah yana nan Allah zai kama mutum sai da kuma baka san irin kamun da zai ma ba shi yasa mutum sai kiyaye harshensa akan janabi na sayyidina rasulullahi wallahi mu kiyaye ni ladabi ni ladabi akan janabi na sayyidina rasulullahi in kana zarratu ka taba janabi na sayyidina rasulullahi Allah ba zai kyale ba yawa kuma sau da yawa wasu in an ce wato taba janabi na sayyidina rasulullahi suna dauka abu ne mai sauki ka taba mumini musulmi masoyin annabi to kamar ka tabo janabi na annabi ne shi ma Allah ba zai bari ba a cikin hadisin tsabarani ne wani ya shigo masallaci yana tsallace mutane tsallace musa a innaka abaitan nasa au kama kala sa kana cutan mutane a ƙarshen hadisin ya ce mana aba musulman faƙar abani duk wanda ya cuci wani musulmi ni ya cuta wa mana azani faƙar abal aballaha wanda kuma ya cuce ni to ya cuci Allah to ka taɓa musulmi masoyin annabi mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah wanda yake sallah ka zazzage shi ka ci masa mutunci ba da haƙƙi ba kai ma ka san wanda ka taba da la ilaha illallah a jikinsa ka taba shi ai yadda aka haramta ka taba ka musulmi in ya hana ka in ya misali yanzu mutum ne yace la ilaha illallah ka kashe shi kaga tashin hankali ne ka duba kissar Usama ta dan Zaid da aka zo yaƙi da yabo wani takuri da wuka shi kenan ya ce la ilaha illallah sai ya kashe shi daga baya ce wa za la yace aka tambaye shi me yasa ka kashe shi ya ce ai ya faɗe shi ne dan ya kare kansa aka ce ka tsaga zuciyarsa ka tsaga zuciya wanda yace har sai da ya gwammace ma na ma wannan lokacin bai musulunta ba sai daga baya ka ja taɓa musulmi to saboda haka musulmi zagin musulmi ba wai kashe shi ba zagin musulmi tashin hankali ne Allah baya bari balantana a dinga zubar da jinin musulmi ana zubar da jinin musulmi wallahi a kurbishin Allah Allah ba zai bari ba duk wanda ya san yana cutar da musulmi ko yana zubar da jinin musulmi ko yana da hannu a cikin kakkashe musulmi wallahi ya tana da azabu da Allah zai masa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidin fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to wannan fushin Allah a kansa ga tsinuwa ga azaba mai girma da ubangiji ya tanadan masa to a ciyaye to da da zagin musulmi dan uwa a ciyaye hantar musulmi zagin musulmi duk wannan ba abu ne mai kyau ba Allah ya samu dace مجھے واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا كأنبتي سونا أبنجدنك أسايفيا دمريتي ma'ana ka yi sallah a lokacin alfijir da kuma lokacin asubahi na'am lokacin alfijir da kuma maraice yammaci na'am ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا yake cewa wa minan laili sannan kuma fasjid lahu ka yi sujjada ga ubangiji ma'ana ka yi sallah minan laili a wani yanki na dare shine magariba da isha wa sabbihu laylan tawila ma'ana ka yi sallah kuma ta tadawwi ta nafila a tsayin daranka wanda yake mai tsayi kamar yadda aka umarta a farkon farkon suratul muzammil umul laila illa qalila nisfahu aw usmilhu qalila ma'ana dai ka yawaita yin tahajjudi da kuma tsayawa ga ubangijinka a cikin a cikin dare shine abin da ake nufi na'am shi da kuma za ga ita kiyamul laili kamar da yadda ya tabbata a cikin sunna yadda sai da Aisha ta faɗa shi shugaba sallallahu alaihi wasallama take cewa la yazidu ala ihda ashara raka'atin fi ramadana wala fi ghairihi shugaba sallallahu alaihi wasallam sallarsa ta dare baya dadawa akan raka'a goma sha ɗaya a ramadana ko ba a ramadana ba baya yin sama da raka'a goma sha ɗaya shi yasa babu wani hadisi da aka rawaito wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sama da raka'a goma sha ɗaya ko sha uku yawwa kaga a cikin hadisin masruku da yake yake tambayar sai yake tambayar sai da Aisha kaga take cewa wataran yana raka'a bakwai wataran tara wataran sha ɗaya na'am مجھے
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما
inna haƙulaya haƙiƙa su wa'annan kafirai yuhibbuna al'ajila suna son duniya ne sun zafi duniya wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila sun yi watsi da wani yini a bayan su wanda yinin ne yake mai tsanani shine rana alkiyama نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا na hana halakanahu mu muka halicce su sannan ko muka karkaf- muka karfafa mahaɗar ƙasusuwansu wa iza shi ina idan muka so baddanna amsalahum sai mu sanya kwatancensu tabbilan musanyawa ma'ana sai mu halakar da su mu tafiyar da su mu zo da kuma wata al'ummar da za su mai su
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا haƙiƙa wannan wannan ita wannan sura tazkiratun wato tunasarwa ce wa'azi ce ga halitta faman sha'a wanda ya so amfanuwa da yin izina da ita to shikenan ya raƙi wani tafarki wanda zai kai shi zuwa ga abin da aka faɗa shine zuwa ga ubangidansa ɗin wa mata sha'una وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما wa mata sha'una ba za ku so rikan tafarki zuwa ga ba'ar Allah ba illa an ya sha Allah sai idan sai ubangiji ya so kenan yawwa ba yadda za a yi mutum ya tabbata kan da'ar ubangiji ko yin aikin alheri duk wannan sai da nufar Allah a bisa ga hakika duk komai ka ganin ubangiji ne tabaraka wa ta'ala yake zartar da shi a hakika Allah ne mai kaddara komai a kuma bisaɗi na hikima shi kenan sai kowane abu sai ka dangana shi zuwa ga mujajinsa zuwa ga sababinsa shi da kaga can ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ga mana a cikin alqur'ani ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika abin da ya same ka na hasana na alheri to wannan ce ne daga Allah ne abin kuma da ya zo ma na mummuna ko wani shari to wannan kanka ne kai daga kanka ne abin kaga doron shari'a kenan in mun fi doro kuma doron hakika kuma a hakika sai Allah ce kul kullum min indillahi da shi alherin da sharrin kuma duk daga Allah ne to ba yadda za a yi tafiya ta yi sai mutum ya raba kafafuwarsa guda biyu tsakanin tafiya akan doron shari'a da kuma tafiya akan ita hakikar ita hakika tana cikin zuciyarka kana ganin komai wato ubangiji ne ke juya komai ike lamarinsa a zahiri kuma komai kuma ka bar shi akan sababinsa kamar yadda maulamu shawu bakar atiku ya faɗa a cikin littafi manahilur rashadi kaga yake faɗa yake cewa a shari'atu ita shari'a shawu atiku yace hiyal a'malu zahiratu allati marju'aha ila imtisalil awamir wa ijtinabin nawahi ita shari'a shine ayyukan da mutum zai dinga yi a zahirinsa wato wanda makomarta yana kan mutum ya dinga bin umarni da abin da ubangiji ya masa umarni ya hannu da abin da allah ya hane shi shari'a kenan idan aka rasa wannan kuma mutum zai zama kafiri a ka, ka mutunta abin da allah ya ce ka yi yanzu sallah ai daga bai ake yin ta sai ka ce ƙarya ce ka ce ba za ka yi ba ka zama kafiri ka san da kenan ai kana musulta shari'a ka zama kafiri sannan kuma ulama shi a tiku yake cewa ita kuma tsariƙa aljari wa alal amali bi shari'ati yin aiki da shari'ar ita shi ake cewa ɗariƙa yanzu ɗariƙa da muke mai ɗariƙa ai za ga ayyuka ne a ciki wanda shari'a umarni da a dinga yi wasu daɗi akan farallai ka dinga istighfari kaza lokaci ɗaya kaza lokaci a ce kai salati lokaci kaza ga wani aiki na alheri da zaka yi lokaci kaza a ce ka karanta alqur'ani subi'i kaza lokaci ɗaya ka dauki wannan hizbi ka karanta irin makamancin wannan shine dariƙar da safe ka zauna kai lazimi da yamma ka zauna kai lazimi ka karanta wannan karanta wannan dan me dan ƙara fuskanta zuwa ga Allah ka dauki wasu abu na nafuloli na daɗi akan abin da ubangiji ya wajabta ma sannan yace ita kuma haƙiƙa ya ce nazaruhu libawaɗin al'umur wa shuhudul fi'il min Allah ya ce mutum ya dinga duban haƙiƙanin al'amurka yana shuhudin dukkanin wani aiki daga Allah yake shine hakika in ji maulan musho a tiku amma a cikin zuhi kaga sai ce nazruhu mutum zuhin sai dinga duban cewa komai Allah ne yake tasarrufi da shi in ka duba haka ya faɗa a cikin amma irin abin da ake yanzu mutum ya dinga shirmi mutum ya dinga wasa da sallah wai shi hakika wannan ai kafirci ne yawa duk wanda ya zamo yana intisabi da ɗariƙa wai amma kuma ya zamo yana keta umarnin Allah da manzon Allah yana wasa da alkur'ani yana kin yin sallah yana shaye-shayen giya ƙarshe ma yake ganin wannan halak ne ta ai wannan ya bar musulunci balantana ya zama batijjani ita kuma ɗariƙar tijjaniya daman sharaɗinta na farko ka zama musulmi yi wuɗa da kullum musulmin yi wuɗa da kullum musulmin in ji shiwon da zifi ne ko in ji mai munyatul muridi ibn babal alawi musulmi ake fara bawa waye kuma musulmi kenan wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah ya riƙe abin da Allah ya zo masa da manzon ake kula da sallah da sauran abubuwa na shari'a da shari'a ta dora masa to kai sai kai watsi da wannan kaga ka zama shartin da zaka zama batijja ne ba ballantana kuma ka zama faili dan faida duk baka zo wannan abin ba yawwa shi sa yan uwa da Allah mu dinga kula yawwa mu dinga kula yawwa ita hakika wato wato shuhudul fi'li min Allah kamar da shi shau ya faɗa ka dinga ganin komai Allah ne yake tasarrufin sa kuma wannan ba wani abu zai kara ma ba tsoron Allah zai kara ma ai zai tsaye da ka tabbatar cewa Allah shi komai Allah ne yake da sarrafi ne na ubangiji ai tsorata za ka baka sanya za a da kai ba sai sa kuma ka dinga jin tsoro to sai zahirin ka yi kyau kuma ita ma can hakika sai kyau Allah samu dace inna Allah haqiqa ubangiji kana aliman hakima bai gushe ba masani ne da halitta da kuma hakiman kuma gwani ne a cikin aikin sa Ubangiji yana shigar da wanda ya so fi rahmatihi cikin rahamarsa, wa zalimuna su kuma azzalimai, Ubangiji ya tanadar musu azaba wadda take aliman wadda take mai raɗaɗi. Na'am. Na'am.
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا نعم وانا سورة المرسلات كينا wadda makiya ce an saukar da ita kafin hijira tana da ayoyi hamsin ta fara da bismillahir rahmanir rahim wal mursalati urfa Allah tabaraka wa ta'ala yayi rantsuwa da isaku iska wadda take mai bibiyar juna kai ka ce irin gashin nan ne na bayan doki fal'asifati asfa da kuma iska wadda take mai tsanani mai tsananin bugawa wannan shirati na shira da kuma iska wadda take wadda take ta ruwan sama wadda take dauke da wato giragizai jirgiji falfarikati farka da kuma ayoyin alkur'ani wanda suke rabewa tsakanin gaskiya da barna falmulkiyati zikira haka nan ubangiji ya yi rantsuwa da mala'iku wanda suke sauko da wahayi zuwa ga annabawa da ma'aika na'am na'am uzuran aw nuzra su mala'ikun da suke sauko da wahayi uzuran don yin hanzari ga halitta don kasa samu ta hujja gobe alkiyama ce to ai ba a aiko mana ma'aiki ba ba a ce ni ba to sai Allah ya aiko sai Allah ubangiji baraka ya ya aiko ma'aika dan uzuran su zama masu hanzari gare su uzuran dan yin hanzari gare su au nuzuran ko kuma dan yin gargadi zuwa ga halitta na'am inna ma tu'aduna lawaqi'un haƙiƙa shine jawabin rantsuwar inda ma tu aduna haƙiƙa abin da aka yi muku alƙawarin sa ku kafaran maka na sha'anin azaba da kuma tashi bayan an mutu lawaƙin wannan matabbaci ne
وإذا الجبال
na faɗi zan nuzu mutumin sati a yayin da taurari dumisar aka shafe su aka tafiyar da haskensu wa idza sama'u furijat a yayin da sama kuma aka kece ta aka bude ta duk abin da yake ciki kuma ya zubu wa idza jibalu nusifat a yayin da tsaunuka kuma duwatsu su kuma aka sheke su suka zama daga sangari wa idza rusul
وإذا الرسل أقتت wa idan rusulu uqitat a yayin da ma'aika kuma aka tara su na'am a wani lokaci da ayi yawon عن يوم الجلد da ayi yawon ga wata rana ce ujjilat wato ujjila an jinkirtar da su ne a wani yini wanda yake mai girma
يوم الفصل ya ce wato liyomul fasal a rana ta yin hukunci tsakanin halitta
وما أدراك ما يوم الفصل me ya sanar da kai menene wannan rana wannan lokacin na yin hukunci tsakanin halitta
واليومئذ للمكذبين
azaba ta tabbata a waran- a wannan ranar da mukazzibina ga masu karyatawa ألم نهلك الأولين yanzu ba mu halakar da na farko ba tabbas mun halakar da jama'ar da suke na farko saboda sun karyata ma'aikansu ثم الخيوم الآخرين sannan sai muka biyar kuma da na baya irin mutanen annabi lutu da mutanen annabi shu'aibu
كذلك نفعل بالمسلمين yake to kwatancin yadda muka aikata ga wayannan makaryatan na farko irin su adawa da samudu da kuma wanda suke na bayan su irin mutanen annabi ludu da mutanen annabi shu'aibu to haka nan muke aikatawa bil mujrimina ga kafirai yawa ويل يومئذ للمكذبين wailun tsananin azaba ya tabbata a waran ranar lil mukazzibina ga masu karyatawa
ألم يخلقكم من ماء مهين yanzu ba mu halicce ku ba min ma'in daga ruwa wanda yake mahinin ruwa wanda yake rarraunan ruwa shine ruwan maniyi
فجعلناه فجعلناه في قرار مكين Allah ya ce faja Allahu fi qararin makinin muka sanya shi a cikin wato wani matabbaci kamar wani mazubi makinin wanda yake abin ciyayewa shine mahaifa duk ba mu muka yi wannan ba in ka tara da iyalinka ba Allah ne ke daukan maniyin ya zuba shi ba in ya tsare maniyin ba ya za ka yi shi yake yi ila qadari إلى قدر معلوم zuwa wani gurgudu wanda yake sananne shine lokacin haihuwa فقدرنا فنعم القادرين Allah ya ce faƙaddanna muka a'auna shi akan haka fa ni'mal qaduna ma dalla da mu masu a'aunawa
ويل يومئذ للمكذبين yace azaba a wannan rana ta tabbata lil mukazzibi daga masu ƙaryatawa ƙaryata lamarin ubangiji
ألم نجعل الأرض كفاتا yace yanzu ba mu sanya ƙasa ta zamo mai tarowa gare su ba shine kifatan ta zama mai tarowa gare su ta zama kamar uwa a gare su wadda su rayayyu suna rayuwa a kanta su kuma matattu suna cikin ta abin ne kowa dai ta ritsa shi ta taro kowa ita ƙasa na'am أحياء وأمواتا yace ahya'in rayayyu wanda suke tafiya a kanta wa amwatan da ko matattu wanda su kuma suna cikin ta
وجعلنا فيها رواسي شامخا muka sanya tsaunuka a cikin ƙasar shamikhatun wanda suke kafaffu وأسقيناكم ماء فراتا muka shayar da ku daga ruwa wanda yake mai daɗi والليل يومئذ للمكذبين azaba ta tabbata a wannan ranar ga masu ƙaryatawa
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبين a ranar alkiyama za a ce da su kafirai in tsaliku ku tafi ila ma kuntum bi tukadzibuna idan zuwa abin da kuka zama kuna karyatawa na azaba azaba da kuka karyatawa ga ta to ku tafi
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب za a ce da su ku tafi zuwa duhuwa shine zillin din aika kamar ta hakkunyi ne ko yawwa kamar inuwa kenan amma ai ka san ba inuwa ba ce yawwa duhuwa kenan zi salasu shu'ab ma'abucin wani bangarori guda uku shine duhuwa na jahannama kenan wanda idan ta daga sai ta rarrabu gida uku la لا zalima ظليل ولا يغني من اللهب ita wannan zillin din ba wai ba ta wani yi musu inuwa ta tare musu zafi tsananin zafin da suke cikinsa wala yi guni min lahabi haka nan kuma baya juyan musu da wato ita wutar wani abu daga daga wutar
إنها ترمي بشرر كالقصر inna ha haƙiƙa ita wutar tarmita yana yin jifa da shararin da wani tartsatsi kan ƙasar kai ka ce manya-manyan gine-gine ne nan a wutar duniya ya zagan tana tartsatsi tartsatsin ma sai taɓa ko kana karkaɗe shi ko to ita ta lahira yadda ka san manya-manyan gidaje ne haka tartsatsin ta yake in ta wurgo tartsatsin ta haka take kal ƙasari ka annahu jimalat إنه جمالات كثر
ita wato ratsatsin nata kai ka ce shi wasu raƙuma ne sufurin wanda suke masu duhu saboda su larabawa ne larabawa ake ake zance da su don haka su shi su aka ga an- ana yawan kawo misali da raƙumi su ma abota raƙumi ne raƙuma ne shi su aka ce ka annahu jimalatun sufurin ita tarzaɗin nata kai ka ce wato raƙuma ne wanda suke masu duhuwa yawa yanzu balarabe shi in yaji wannan ya san me ake nufi mu kuma nan ga ba mu san raƙuma ba ni raƙumi kala ɗaya muka sani wannan jan da muke gani ba mu sani ba ko sai ga mutanen arewa can su sun san raƙumi mai bufu ko su sun san shi na'am
والوزن يومئذ للمكذبين yace azaba ta tabbata a wannan ranar lil mukazzibi daga masu karyatawa هذا يوم لا ينطقون yace wannan yini na alkiyama yini ne wanda layin yunfiquna ba sa kurci a cikin su su wayannan masu karyatawa kuma sun yi zancen ba zai amfanar da su ba
ولا يؤذن لهم فيحتجبون sannan kuma baya ba a yin izini gare su da su yi hanzari a wannan yinin shine wa yawma la yanfaqu zalimina ma'adratuhum
ويل يومئذ للمكذبين azaba ta tabbata a wannan ranar lil mukazzibina ga masu karyatawa هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين yace hadha yawmul fasali wannan ranar rana ce ta yin hukunci jama'a na ku ku masu karyatawa wannan da muka tattara ku wal awwalina da masu karyatawa kuma na can farko
فإن كان لكم كيد فكيدون za a ce da su fa in kana kun kaido idan kuna da wani kulle-kulle da za ku yi wajen ijiye azaba daga gare ku to fa kidu to duk shirin da za ku yi yanzu ku yi
ويل يومئذ للمكذبين azaba a wannan ranar ta tabbatar lil mukazzibin ga masu karyatawa إن المتقين في ظلال وغيوم yace hakika masu shayin ubangiji su kuma su tabbata fi zalalin a cikin wata inuwa wa uyunin da kuma wasu idanuwa na ruwa ko ku na giya yawa ida idan ruwa i- idanuwa na ruwa da idaniya na giya irin na aljanna
وفواكه مما يشتهون ga kuma kayan marmari daga irin nau'ikan da suke shahawarsa
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون sai a ce da su kulu wa sharabu ku ci ku sha hani an bi makuntun ta'amaluna kuna masu jin daɗi kuna masu farin ciki da sababin abin da kuka aikata na ba'ar ubangiji إنا كذلك نجزي المحسنين haƙiƙa mu kamar yadda muka saka ya masu tsoron Allah to nazil muslimina haka da muke saka ya wanda suke masu kyautatawa ويل يومئذ للمكذبين wailun tsananin azaba ya tabbata a wannan ranar lil mukazzibina ga masu karyata ubangiji كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون to ku kafare kulu wata mata'u ku ci ku dan ji daɗi a nan duniya kalilan dan kaɗan duk jin daɗin da za ka yi a nan duniya abu ne wanda yake dan kankani wamal ata wamal wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur wani dan jin daɗi ne dan kaɗan shine a cikin hadisin turmizi maza Allah yake cewa mad dunya mad dunya lil akhirah illa kama yadau ahadukum isba'ahu til yammi falyanzur bima yarji'u au kama kala alayhi salatu wassalam kwatancin duniya da lahira kamar kwatancin da mutum zai dauko dan yatsan sa ne ya sanya shi a cikin teku idan ya tsamo wannan dan danshin shine duniya jin dadin duniya tekun kuma shine jin dadin lahira kaga duniya ashe in ka duba za ga wani abu ne dan karami shi yasa mai hankali mai hankali za ga ba ta rudarsa to amma kuma yanzu ga wani abu mamaki a kanta ake ta bala'i ake kashe-kashe ake hasara ake rigingimu da akan duniyar abin da ba shi da tabbas Allah ka kiyaye mu innakum mujrimun haqiqa ku masu laifi ne kafirai ne azaba ta tabbata a wannan ranar lil mukazzibina ga masu karyatawa wa idza qila lahum murka'u idan aka ce da su su yi sallah la yarka'una ba sa yin sallah wato sallah sallah da kuke gani ita ce ginshiki a cikin addini duk abin da za ka yi idan aka ce babu sallah to babu sha'ani sannan a yayin da kake musulmi idan ka ga wato ba ka karsashi gurin yin sallah ba ka mai da himma gurin yin sallah to imaninka akwai matsala a cikin imaninka akwai matsala saboda bayan imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kai sallah shi sa yana daga cikin abin da zaga yana tayin da hankali musamman yan uwa da nake tare a nan wajen a ce an yi kiran sallah sannan sai ga mutum kuma yana yin wani aiki ko yana yin wani abu yana ganin ko ko jan carbi to ai ko lazumi aka ce kana yanzu lazumi da muke na dariƙa shautu jana abin da yake kana lazumi sai aka tada sallah ajiye lazumin ka ci kai sallah saboda sallah ta fi shi ya ce sai ka gama lazumin sannan sai ka zo ka ɗau lazumin ka sai ka gama sallah sai ka zo ka ɗau ka yi lazumin saboda sallah ta fi shi babu wani abu da shari'a za ta yi ma musamaharsa a ce gashi ga sallah wai ka ajiye sallah ka yi shi babu in ka gaba ka yi sallah ba sai dai ko larura ko halin rashin lafiya ita ma rashin lafiyar akwai hanyar da shari'a ta baka ita za ta yi sallar sai dai in baka da hankali a to in baka da hankali wannan kuma ai ba magana sallah a kanka amma ko baka da lafiya in dai da hissinka to akwai yadda za ka yi sallah sai dai in wani uzurin ne kuma wanda malamai duk sun faɗe shi shi kenan sallar ka za ta zuwa wani lokacin shari'a ta yi ma rangwami ka za ta zuwa wani lokacin amma sallah ba wani abu da za a zo a ce mutum ya ajiye shi waye ce sai ya gama zai yi sallah kuma in dai gaskiya za mu bi shugabannin nan namu mun zauna da su mun ga yadda suke akan sallah yanzu mun zauna mu nan zaga mun zauna da wani mushawa aliyu harazimi ni dai na zauna da shi shekara talatin da wani abu amma tun da nake ban taba ganin yayin sallah shi kadai ba ko mun yi tafiyoyi da shehi ga babana za mu tafiya mun taba tafiya umara da shehi muka wata doguwar tafiya tun daga madina zuwa badar daga nan muka zuwa maka amma muna cikin halin tafiyar da lokacin sallah yi amma yake duba agogo yake kawai sallah sallah kai kana ganin ma ka gaji a dan yi yan musama a bari a dan samu amma shi zai ci a sallah ne sannan shi wannan ya taɓa ba mu labari ya ce wata rana maulamin shi ibrahim ya zo kasan nan sai sarki abdullahi ya ce yana so ya gana da shehu aka ɗauke shi aka kai su wudul nan gidan sarki na wudul ya ce tun da suka je suka zauna shehu bai sarki magana bayan sun kasa ko sai ɗauko alƙur'ani ya dinga karantawa ya yi ta ya ce rana tana yin zawali shi ya duba agogo sai ya ce hana waktar salah bata salati a sallah sallah sarki na su magana za a jira shehu yana a a fita a yi sallah to haka za ga shugabanninmu a tsaye suke akan sallah to shine alamar wilaya kuma shi ne alamar wannan za ka san cewa lamarin annaba yana da ƙarfi a wajensa saboda ita sallah manzan Allah ne fa je to da ita daga fadar Allah sallah ta annabi ce ta manzan Allah ce duk masoyin annabi yana daga cikin abin da ake daɗa gane himmarsa ga janabi na sayyidina rasulullahi duk abin da aka ce na annabi ne za ga rike shi da ƙarfi yanzu alqur'ani duk masoyin annabi za ga yana son alqur'ani saboda alkur'ani na annabi ne zagaye na san alkur'ani duk masoyin annabi duk masoyin annabi zagaye na san sallah saboda ne saboda sallah ta annabi ce duk masoyin annabi zagaye na san dan uwansa musulmi saboda ne musulmi masoyin annabi ne Allah mu dinga kiyayewa kula da sallah shi yasa kuma alhamdulillah yana daga cikin sharaɗin ɗabi'ar tijjaniya na farko kula da sallah yin ta cikin jam'i shehu tijjaniya ce in ma ba za ku kula da yin sallah cikin jam'i ba ba za a baka ɗariƙa ba haka shehu tijjaniya faɗa yasa wannan ɗariƙo wato sha'ani na sufayen nan a girke ki akan shari'a in kaga mutum yana wasa da shari'a to shi ya zo da da abin sa amma ba je a gurin wayannan shugabanni namu ba Allah ya saka musu da alkhairi na'am wailu wato wai tsananin azaba ya tabbata dal mukazzibina ga masu karyatawa da ayi hadisin to da wani zance ne ba da hu bayan alqur'ani yuni nuna kuma ba su za su ba da gaskiya bayan alqur'ani da kuma wani abu ne za su ba da gaskiya alhamdulillah Allah kai mu gobe sai mu magana alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma insha Allah ranar laraba mai zuwa shine zami hatamar wannan majalis laran laraba mai zuwa alhamdulillah mun gode wa Allah gashi ranar za mu rufe karatu na wannan shekarar kuma a ranar ne za mu yi sauka alkur'ani kusan shekara takwas kenan ko a cikin shekara takwas muka faro tun daga farko tun daga fatiha til kitabi muka muka shigo bakara zuwa ranar laraba za mu kai minar jinnatu wan nasi wannan kaga alhamdulillah mun gode wa Allah bisa wannan ni'ima da ubangiji ne mana gashi ba isa muka yi ba ba cancanta muka yi ba ba wasu aloli ne da mu da rami hakan ba sun farara Allah da kuma kasancewa shi shugaban namu wato cikin duk albarkarsa ne to alhamdulillah mun gode wa Allah to insha Allah ranar Laraba za mu muka karatun mu kuma muka sauka to kuma sai wata shekara insha Allah muna gayyata dukkanin masoya insha Allah alhamdulillah amin Hmm. Hmm.